نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا تقص قوة رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم 1446 wanda ya dace da takwas ga watan uku shekara ta 2025 muna ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun kare suratul qasas yau kuma za mu shiga cikin suratul naml suratul naml ita ma sura ce makkiya an kira ta da wannan suna saboda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi kalmar naml a cikinta hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun abinda ake ce ma annaml shine tururuwa da yawa turuwa turuwa ake cewa ko tururuwa turuwa da tururuwa tururuwa da yawa kenan turuwa guda daya tururuwa su hausa ce hausa wasu mutane ce turuwa kuma hausa wasu mutane ce akwai hausawan da ke cewa turwa akwai hausawan da ke cewa tururuwa ba suna nihin da yawa ba guda daya tururuwa wai ba bahaushe ba wai bahaushe to an kira ta da wannan suna saboda Allah ya faɗi kalman annamla a cikin ta sau biyu da namlatun na uku kuma namla abinda yake nuna addinin musulunci bayan kula da haƙƙin ɗan adam da yake yana kula da haƙƙin dabbobi duk wani abu da bature za zuwa ya zanye gwani kara'i ne za yi kawai an riga an gama da haƙƙin ɗan adam da haƙƙin halittu wanda ba ɗan adam ba duka Allah ya kiyaye su kaga saboda sana haƙƙin ɗan adam aka kira sura ta alƙur'ani da sunan mi suran turwa surar turwa don a nuna ma cewa musulunci ya kiyaye haƙƙin kowa babu wani wanda musulunci ya take shi sai dai su musulmin su ne ba su ba wanda Allah ya ce su ba haƙƙi haƙƙin shi amma shi haƙƙin na Allah da ya dora ma kowa yana nan amma musulmin ne suke tauye ma masu haƙƙi haƙƙinsu kuma aikin su ba yana nuna musulunci ba ne aikin su daban aikin da musulunci ya koyar da su suka ƙi daban musulunci ya ce su kyautata ma duk wani ma'abucin halitta duk wani mai rai Allah ya samu dace bismillahir rahmanir rahim da suna Allah subhanahu wataala mai yawan rama mai yawan jin kai za mu shiga cikin wannan sura mai girma mai daraja Allah ya ce tasin ita fa ba ajanta ja ɗaya ja biyu ake mata kawai ita maddu tabi'i ce sin shi kuma maddu ne alkalmi ne ko alharfiyul musaqqal maddul lazim alharfi almusaqqal almukhaffaf nake son cewa maddu allazim alharfi almukhaffaf yawa jan ta ake shidda ba si shi ta kawai ta ake cewa ba ba ba ta ba kuma ka ce ba si a ba kawai ka bude bakinka ba si ba ba si ya shidda ake yi to tasin da ita da tasim wanda muka kare karatunta wajen suratul qasas dukkan su ayoyi ne wanda Allah subhanahu wataala shine mafi sani da ma'anarsu ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah subhanahu wataala Allah ya ce tilka waɗannan tilka a larabci tana nufin nesa macen da abin da ke nesa na mace sai ka ce waccan da larabci hadhihi ita ce wannan ga ta gabanka ga ta kusa da kai wannan tilka kuma waccan a cikin larabci kama haza ne da zalika haza wannan zalika kuma wancan da can da larabci sai ka faɗa haka tilka Allah ya ce waɗancan amma Allah yana ne waɗannan amma Allah ya amfani da tilka gare su saboda ya nuna dogon zangonsu za su daɗe duniya za su je nesa za su karhaɗe duniya gaba ɗaya babu wani saƙo babu wani lungu ba wani wuri mai nisa ba ce ayoyin alkurani sai sun kai wurin shi ne abin da Allah yake nufi kisa sai Allah ce tilka ga suna amma Allah sai ishara ya nuni da su zuwa ga abin da yake da nisa to Allah ya ce ayatul qur'an waɗannan ko waɗancan ayoyin alqur'ani ne mai girma mana su ne ayoyin alqur'ani waɗanda Allah subhanahu wataala ya saukar wannan mu yi bayanin shi a farkon suratul qasas cewa ayatu jam'i ne na aya ko aya guda ɗaya kenan ayatu kuma da yawa ayoyi ma'anar shi da larabci in an fassara da hausa alama muna ganewa ko alama kamar yadda Allah ke cewa inna fi zalika la aya inna fi zalika la ayatin akwai alamomi da suke nuna ikon Allah amma a cikin ka'idar karatun alkur'ani mai girma aya wani bangare ne na sura duk sura tana da ayoyi aƙalla sura tana da ayoyi guda uku aƙalla kamar suratul kautsar kamar suratu al'asr kamar suratul nasr kaga dayoyin su nawa ne guda uku uku ke gare su to duk sura tana da ayoyi wata tana da uku wata tana da hudu wata biyar wata shidda bakwai takwas tara goma sha ɗaya ishirin talatin haka dai za kai ga wadda take da ɗari uku ba wani abu da mai ɗari biyu da mai ɗari biyu da ‘yan kai da mai ɗari da tamanin haka dai da mai ɗari da sha haka muna ganewa ko? da shi ake ce ma aya kamar yanzu nan tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin aya ce To Allah ta'ala ya ce, waɗannan ayoyin Alƙur'ani ne mai girma wa kitabin mubin kuma ayoyin littafi ne. Kitabin ɗin na ana nihin kuma ayatu kitabin. Su ɗin dai ayoyin littafi ne wanda yake mubin wanda yake mai bayani dalla-dalla. Wannan yana nuna Alƙur'ani mai girma ana kiran shi da sunan Alƙur'an kuma ana kiran shi da sunan Alkitab. duk sunayen shi ne tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin alqur'ani yana bayanin komi dalla dalla yana fayyace komi dalla dalla yana bayyana maku haƙƙin Allah yana bayyana maku haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana maku haƙƙin qur'ani yana bayyana maku haƙƙin uwaye haƙƙin ɗiya haƙƙin mata haƙƙin abokan zama haƙƙin musulmi haƙƙin kafirai abokan zama duka alkur'ani ya fayyace mana wannan qur'ani ya mana bayanin abubuwa shi yasa Allah yake kira shi da kitabun mubin littafi wanda yake bayanin komi dalla-dalla hudan sai Allah ta'ala ya ce shi alkurani shirya ne Allah ya sanya ya shirya shirya gaba shirya ga masu imani shi yasa farkon bakara Allah ya ce hudan lil muttaqin qur'ani shirya ne ga suwa ga masu tsoron Allah sai Allah ya takaita shiriyar ga masu tsoron Allah kawai mai tsoron Allah shine wanda qur'ani ke haska mai hanya yana bi wanda ba tsoron Allah kuma qur'anin na haska mai yana rihe idanun shi shi yasa qur'ani ya zamanto shiriya ga masu imani shi yasa wata aya Allah ya ce qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa ka ce alkur'ani shiriya ne ga waɗanda suka ba da gaskiya kuma magani ne ga waɗanda suka ba da gaskiya alladina la yu'minuna fi adanihim maqrun waɗanda ba su ba da gaskiya da alkur'ani akwai nauyi a cikin kunnuwansu ba su yi sauraron alkur'ani saboda haka alkur'ani shiriya ne wata aya Allah ce na zal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa lalle alqur'ani yana shiryar da mutane zuwa ga hanya wadda take ita ce mafi miƙewa wa bushra kuma alqur'ani bishara ne albishir ne ma'ana labari ne mai dadi shi yake cewa albishir labarin da aka baka ka ji dadi ya faranta maka rai to alqur'ani haka yake wa bushra amma ga suwa sai Allah ya ce lil mu'minina bishara ne ga masu imani kamar yadda Allah ya faɗa wani wuri litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda domin kaima masu tsoron Allah albishir da alqur'ani mai girma mutanen da suke da taurin kai kuma da yawan jayayya ka gargade su ka tsawace su ka ba su tsoro da qur'ani kuma Allah ya ce liyundira man kana hayyan Qur'ani domin ya gargaɗi wanda ya kasance yana da rai. Kuma Allah ta ce wa bashir al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ma kifina fihi abada. Dan Al-Qur'ani yayi bishara ga waɗanda suka ba da gaskiya ga Allah suka yi aiki mai kyau cewa lalle suna da lada wadda take kyakkyawa. Kuma yace wa bashirul المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya suka yi kyakkyawan aiki alkur'ani yana musu bishara da cewa lalle suna da wata irin lada mai girma to qur'ani bishara ne labari ne mai faranta rai amma ga masu imani su ne ake ba labarin abin da zai faranta musu rai su ne za a karanta ma alkur'ani su ji daɗi su yi farin ciki su yi murna domin littafi ne wanda yake magani maganin duk wasu matsaloli da ka sani alkur'ani mai maganin su ne su wane ne masu imani sai Allah ya ce allazina yuqimuna sala su ne waɗanda suke tsaye da sallah suke tsayar da sallah mana ba su barin sallah ba su yanke ma sallah sun tabbatar da ita sun dage akan yinta mana ba su hutun sallah ba su yin hutu ka zan su wata rana a tambaye mutum sharabanka da sallah ce ya kai sati bai yi ba ba su yankewa kuma yini ba su yin wasu su ke yin wasu ka samu wani yawa su ba shi kenan wani kuma ba ya su ba in yawa zawar lasar shi kenan ba ya magariba ba ya isha'i don lokacin da za su zawa yana cikin wani shagali shi kuma shagalin ba zai bar shi ba kuma yana ji ana kiran sallah ana ikama ana sallai shikenan a ya kare kuma ya mance ba zai ba kuma shikenan to duk waɗannan masu bata sallah ne masu yanke sallah ne masu barin sallah ne ba masu tsaida ta ba so ake kowace rana ka yi sallar da Allah ya dora maka kuma in za ka yin ta ka yi ta yadda aka ce ka yi ta ka yi ta da tsarki ka yi ta da alwallah kuma ka yi ta da sharaɗanta ka kiyaye su ka yi ta da farillanta ka kiyaye su to shine tsaye da sallah ba ka yi ta buzun buzun buzun yadda ka ga dama ba ba ka yi ta kama ana korarka ba ka tsaya ka tsaye da sallah ka haji hankalinka wa qimis salata inna salata tananil fasha al munkar ka tsaye da sallah domin sallah tana yin hani daga aikata alfasha da abin da baya da kyau to Allah ya yabe su waɗanda suke tsaye da sallah wa yutuna zakka waɗanda suke ba da zakka su ne masu imani azzaka da larabci shine al-tahara tsarki a shari'ar musulunci kuma aka ce zakka wani haƙƙi ne a cikin dukiya na musamman a wani lokaci na musamman kuma a ɗauka a bada shi ga waɗansu mutane na musamman nan da mun karanta mu kuma ce ba cikin littafin al-izziya mun karanta ma'anar zakka idan aka ce wani haƙƙi cikin dukiya na musamman ana nihin zakka ba ta zama wajibi ga mutum sai idan dukiyar shi ta kai misalin kaza kai ta kai misalin abin da ya kai dinari ishirin muna ganewa ko sai an auna ta ta kai dinari ishirin sa'an nan zakka ta zama wajibi ga mutum in kuma azurfa ce sai ta kai dirhami ɗari biyu a lokacin nan zakka ta zama wajibi ga mai ita sa'annan kuma haka ɗin ba za ta zama wajibi ba sai zuwa wani lokaci na musamman ana sai ta shekara kana juya ta kana sai kana saidawa kana sai kana saidawa shekara guda to in ta kai wannan nisabin sai ka hidda mata zakka kuma in ka tashi hiddawa sai ka bada ta ga mutane keɓantattu waɗanda Allah ya keɓance sai ce a basu su ne alfuqara'u والمساكين والآملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل mutane guda takwas ka ba miskinai waɗanda suna da abin amma ba da yawa ka ba abin nan fakirai waɗanda ba su da abin kwata-kwata kullum sai sun nema da kuma masu aiki akan zakka ba masu aiki akan dukiya ba don Allah ba dukiya ya magana ba zakka ya magana cewa inna masadaqatu bai kawo bai kawo kuɗi ba ita zakkai yace wal amilina alaiha masu aiki akan zakka waɗanda su ake ba rabanta ko su ke tattaro ta ko su ne ma'aikatan tattara ta saboda zakka a tsarin musulunci shugaban musulmi shi ke karɓar ta in ya so sai ya raba ma talakawan shi to akwai ma'aikatan shi da yake sa su nemo mai zakka su ne al'amirina alaiha da kuma waɗanda ake lallashinsu ake lallabarsu kasu bar musuluncin ko kuma su shigo addinin musulunci su ma sai a basu wani mutum wanda aka san yana da rauni in babu kuɗi bala'i ne wasu masu kuɗin suna yi zuwa su jaye shi ya bar addinin naku to sai a bashi zakka saboda ya tsaya cikin addinin musulunci ana bashi ana gaya mai addini ba don kuɗi yake ba ana ana dai ta lallashin shi kai ya bar addinin da kuma wani wanda ake tsammanin in ya shigo jama'a da yawa ta hanyar shi za su shigo addinin musulunci ba musulmi ba ne shi ba musulmi ba sai a bashi haka bayi ana ba su domin su kai masu gidajensu su sai kansu su koma iya samu yancin kansu su ma sai a ba su da waɗanda ake bi bashi wanda ake bi bashi wanda ya ci bashi irin na larura wanda ya ci bashi na dole ba yadda za yi sai a bashi ya biya bashi ban da wanda kake bi bashi ba ka biya mashi bashi jikin zakakka kana bin mutum bashi na zakka ɗari biyar sai ka ce ka yadda zakka ka ba ɗari biyar amma ka yi mai biyan bashi da ita ba a haka nan ka bashi in ya so in ka bashi sai ka tuna mashi ka san yana bin ka bashi ko amma ba matsawa kakka matsa mashi ka san dai yana bin ka bashi to kai kuma an ma wannan kokari a sai ka ce yawa to ga suna biya ko ba ka za ka yi ba kai to sai ka raba biyu ko ka tsakuro wani abu ciki ka ce to gashi bari in rage an dai san ba ni da komi ne ma yi awa haka nan haka ma masu jihadi cikin hanyar Allah subhanahu wataala ana daukar zakka a basu mayaka da kuma dan hanya wanda yake matafiyi ne mai balaguro ne wanda guzurin shi ya yanke a cikin balaguro shi ma sai a bashi in an san shi ko kuma ya tashi cikin masallaci ko zo wurin mutane yana roƙo sai a bashi kuma zakka tsarkake dukiya take tana kare dukiya daga annoba da bala'i kuma tana ƙara Allah subhanahu wataala ya ƙara ma buɗi na alheri ko yan samu su yi ta buduwa musibu kuma Allah ta'ala da ma maganin su kuma ga lada ka samu cewa ranar alkiyama Allah zai baka aljanna saboda kana zakka babban abin kenan babban abin shine a baka aljanna duk wani abu nan duniya duk mai karewa ne duk mai wucewa ne amma babba a ce ka mutu kuma ka samu rahama Allah wa hum bil akhirati Allah ta'ala yace kuma su game da ranar lahira hum yuqinun su masu yaqini ne bana sun yarda da in an mutu za a tashi akwai ranar ƙarshe akwai ranar tsayuwa gaban Allah akwai ranar da mutanen warko da mutanen ƙarshe da halittu gaba ɗaya duk za su tsayi gaban Allah akwai wannan ranai saboda kaga duk da suna sallah suna zakka kuma suna tsoron mi suna tsoron azaban Allah sun tabbatar da cewa lalle akwai tashi gaban Allah Allah da yace su yi sallah Allah da yace su yi zakka kuma shi yace su yi imani da in an mutu za a tashi ba za ka yi imani ba a ce ka yi imani da ranar alkiyama sai ka tabbatar da ita cewa in an mutu za a tashi gaban Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya sakanta ma kowa da abin da ya aikata in ka aikata alkhairi Allah zai saka ma da alkhairi in ka aikata sharri Allah subhanahu wataala zai saka ma da gidan wuta Allah ya kiyaye amin
innal ladhina la yu'minuna bil akhirah sai Allah ta'ala ya ce lalle waɗanda ba su ba da gaskiya da ranar lahira ma'ana waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da ranar lahira ba sun ki yarda da ita suna ganin ma ba ta yiwa suna nisantar da abkuwarta suna ganin ba yiwa a yi tashin alkiyama shi ne rashin imani da ranar lahira waɗanda suke cewa idan mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mab'uthu idan muka zamanto turbuwa muka zamanto kasusuwa za ta damu mana abin ba yiwa yasa wata Allah ta'ala ce za'ama alladhina kafaru allan yub'ath kafirai sun tabbatar sun rai cewa lalle ba za a tada su in suka mutu ba Allah ya ce qul bala wa rabbi latub'athunna ka gaya masu wallahi ka ce masu karance da Allah subhanahu wataala ko kuma ka ce masa Allah ya ce ya rance da kanshi latub'athunna wallahi sai an tada ku kuma la tunabba'unna bima amiltum sannan sai an ba ku labarin abin da kuka aikata wadhalika ala Allah yasir kuma wannan mai sauki ne wurin Allah kuma Allah ya ce wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a kabare suka ce alkiyama ba za ta zo ba shikenan ba ayinta Allah ya ce qul bala la ta'tiyannakum ka gaya masa yakan la ta'tiyannakum alimul ghaibi la ya'zubu anhu مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ta zo maku wallahi kusa da ka alkiyama sai ta zo wata ala ya ce innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafarta bi ayatina sawfa nuslihim nara da sannan za mu kona su da wata irin wuta kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan غيرها ليذوقوا العذاب وتعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون kafirai suka ce shin idan muka zamanto ƙasa da mu da uwayenmu sai an hiddo mu daga cikin ƙasa laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asatirul awwal suka ce irin wannan an yi ma uwayenmu da kakanninmu alƙawarin shugabaninmu ba komai bane face ta tsuniyoyi ne na mutanen farko to Allah ya ce waɗanda ba su ba da gaskiya da ranar alkiyama ba zayyana lahum a'malahum Allah ya ce mun kawata musu ayyukansu ana mun sa ayyukan sun yi kyau kaga mutum yana aikata mugun aiki na kafirci amma ji yake yi aiki mai kyau ne yake yi mai hikima ya ce yuqba alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan a kwanakin da mutum yake cikin jarabawa ana kawata mai mugun aiki har sai ya kai yana ganin kyawun abin da baya da kyawu to shedan ne da ma yace umma law zayyinanna lahum fil ardi wa law ughwiyannahum ajma'in wallahi sai na kawata musu aiki a cikin ƙasa duk wani mugun aiki sai nasa suna ganin shi da kyawu saboda haka shaye-shaye mugayen ayyuka ne amma shaidan sai ya kawata mu shi zinace-zinace ma dugu mugun aiki ne amma sai ya kawata ma dan adam luwaɗi mugun aiki ne amma sai a kawata ma dan adam shi cin riba cin amana yaudara duk mugayen ayyuka ne amma sai ga mutum suna burge shi in ka yi magana mutum saboda yana cikin rudu ya riga ya rude ya lalace kaji mutum na cewa Allah ba naka bane Allah na kowa ne kuma yana kan haka saboda an riga an kawata mai ake zaki cewa aljanna ta mai rabo ce Allah ya kiyaye Allah ya ce fahum ya amahun saboda haka mun kawata masa aikinsu suna ta limuwa sun gigice sun ɗimoce sun yi sun yi batan kai ba sa abin da suke ba Allah ya kare mu Allah ya ce ulaiikal ladina waɗannan su ne waɗanda lahum su'ul azabi muguwa azaba ta tabbata a gare su wa hum fil akhirah kuma su a ranar lahira humul akhsaruna su ne suka fi kowa tabewa wanda bai yi imani da ranar lahira ba to ya yi kowa asara ranar alkiyama ya yi kowa faduwa domin ka sani cewa asarar duniya ana maida ta duk abin da ka yi asara na duniya kana yi maida shi amma in ka yi asaran addini ka yi kuskuren dacewa da addini to shi ke nan ka kuskure komi ka yi kowa zama wanda ya kuskure kuma da abin da ka rasa a duniya za ka maida shi duka amma banda addini in ka rasa Allah ka rasa komi in ka rasa annabi ka rasa komi ka rasa alkur'ani ka rasa komi ka rasa musulunci ka rasa komi amma in ka same su komi ka rasa to baka rasa komi ba kana da komi yasa Allah ya ce hum fil akhirah humul akhsaruna domin duniya kasuwanci ne muke da mu da Allah a rayuwar nan ta duniya muna kasuwanci ne da mu da Allah azumin nan yanzu da muka yi kasuwanci ne muka kulla yanzu yau mun kulla har mun kai wani ya ci riba Allah ya sa mun ci wani kuma ya faɗi Allah ya raba mu da faɗuwa yanzu na wasu sun ci riban shan ruwan da suka yi kuma ladar su ta tabbata wurin Allah shikenan an ƙara rubuta ka cikin waɗanda Allah zai ba aljanna gani aljanna shine shine kayan da za a baka kai ka ba Allah kudi shi kuma Allah zai baka kaya domin muna ba Allah kudi shi kuma yana ba mu kaya to wanda ya samu wannan kaya na aljanna shi ya ci riba wanda bai same su ba kuma ya faɗi ya yi asara Allah ya kiyaye wa innaka latulqa alqur'ana Allah ta'ala ya ce ma annabi alaihi salatu wassalam lalle kai annabi alaihi salatu wassalam la tulqa alquran lalle zaka karba alqurani ko za a mika maka alqurani min ladun hakimin alim daga wurin Allah subhanahu wataala mai cike da hikima mai cike da ilimi Allah cike yake da hikima kuma Allah cike yake da ilimi to shine wanda zai miko maka alqurani mai girma zai baka alqurani mai girma ma'ana alkur'ani mai girma daga wurin ubangiji Allah subhanahu wataala yake Allah ya ce alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu qur'ani daga wurin Allah yake tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin sabkar da alkur'ani mai girma daga wurin Allah ne mahalicin kowa da kowa to shine na aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lalle zaka karba alqur'ani za a lakkana maka alqur'ani za a mika ma shi daga wurin Allah subhanahu wataala wanda yake da hikima kuma wanda yake da ilimi Allah subhanahu wataala ya samu dace Amin.
abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada Amin.
kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara Allah wannan azumi da muka kai na takwas Allah karbe shi ya Allah Allah ka sa da shi da waɗanda suka gabace shi duk sun zama karfafu a wurinka Amin.
Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiyar za ta ci Amin.
insha Allah akwai wani ba Allah daga America ya turo jigga hamsin ana ce mai Amini Muhammad Amini ko ya turo jigga hamsin ya ce a sa cikin asusun marayu Allah ya saka mashi da alheri Amin.
Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah ya sa mu kowa cikin asusun ajiyar shi wurin Allah Amin.
Allah ka ba mu lahiya da abin da lahiya za ta ci.
Amin.
Allah ka tausaya mana ka kawo mana ƙarshen walalu gaba ɗaya. Allah muna roƙonka ka ba mu aiki da kasuwanci masu albarka.
Amin.
Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wani.
Amin.
Marasa lahiya Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah ƙara musu lahiya.
Amin.
Mamata Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta.
Amin.
Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da 'yan matansu.
Amin.
Allah ka raba su da lalacewa ya Allah. Allah ka ba su ilimi da aiki da kasuwanci masu albarka.
Amin.
Manyan mu ma Allah ka taimaka musu ya Allah.
Amin.
Allah ka taimaka musu ya Allah Amin.
Allah ka ceci rayuwarsu ya Allah Amin.
ma'aikatanmu da talakawanmu da malamanmu da shugabanninmu gaba da Allah ka taimaki kowa Allah ka raba mu kowa asiri waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya su Amin.
masu dawa mana shayi Allah ka biya su ya Allah Amin.
Allah ka ba su shayin aljanna ya Allah Amin.
masu ba mu haƙi da kankana Allah ka shayar da su haƙi ka ciyar da su haƙi ka shayar da su kankana a cikin aljanna Amin.
waɗanda suke ma makarantar nan da muke hidima Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya kowa ya Allah Amin.
kowa gwargwadon gudunmuwar shi da yake kawo Allah ka biya shi ya Allah Allah ka saka ma kowa da alkhairi ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin